الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka fara za mu ci gaba da wannan daura ilmiya fiqhiyya kuma sardiyya dalilin da yasa nace sardiyya saboda jerowa kawai ake ana fassara inda ake tsayawa dan yi bayani bai da yawa wannan shi ake kiransa sardiyya daga nan aka samu sarmada mai abin da yake jere mutatabi'an biduni inqita'in abin da aka yi shi a jere ba tare da an yanke shi ba in aka tsaya aka yi dogon bayani to ya zamo wani abu daban to saboda haka ya sa muka ce daura fiqhiyya sardiyya a cikin waɗannan littafai waɗanda suke yan kanana na almasail alfiqhiyya almadaris alislamiyya wato littafan da aka yi na fiqhu domin makarantun islamiyya muna tsarafu sani bangare na biyu waɗannan littafai wato kamar yadda ni na rubuta a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga mahazuratul ihrami haka ne ko? mahazuratul ihram ne ko arkanul hajji eh arkanul hajji rukunan aikin haji wahiya su ne na ɗaya anniyatu indal ihrami bil miqat kullu niyya yayin sanya ihrami a miƙatai na biyu alwukufu bi arfa tsayuwa a filin arfa yau matati min dilhijja a ranar tara ga watan dilhijja na uku almabitu bi muzdalifa kwana a filin muzdalifa lailatan nahri a daren sallah hatta matla'il fajiri har fitowar alfijir wannan fili ne za ga babu bambanci tsakanin kowa da kowa idan sarkin garinku ya sanya ihrami in ba kai da gaske ba ma ba za ka iya gane shi ba yadda za ka shimfida tabarma ko ka nemi inda za ka kwanta haka shi ma zai shimfida tabarma ya yi filo da takalminsa na hudu tawaful ifada bil ka'aba dawafin gangarowa ga ɗakin ka'aba saba'an sau bakwai ba da lokofi bi arafa bayan tsayuwan filin arfa. Tawaful ifada ba a yi sai bayan an yi tsayuwan arfa, kuma tawaful ifada farilla ne sun mafi domin haisu a fadan na wasafirullah, inna Allah gafuru rahim. Na biyar, a sa'yo bai na safa wal marwa, sa'ayi tsakanin safa da marwa sab'an sau bakwai. Wajibatul hajji sai wajiban aikin haji wahiya su ne na ɗaya al'ihiramu min al-miqat sanya ihirami a miƙati, idan mutum ya je miƙati ya cire kayansa na zaman gida, ya sanya na aikin haji wannan shi ake kiransa ihira. Kulla niyya kuma mun ambata a cikin rukunai. saboda mutumin da bai sani ban yaje sai ya canza kayansa yadda ya ga mutane du shi ma haka zai shiga du ya za ake son a karantar da mutane kafin su je eh duk da kasancewa shari'a ta ba da dama idan kana tare da wani malami ya sanya kayansa ya komai sai da aka je za a shiga makka ya ce kai fa a'a malam wane wace niyya ka yi zai ka ce malam niyyar da ka ɗauko ita nima na ɗauko to sai ka yi masa bayani ka ce to kai kayan ɗauko niyyar hajjin tamattu'i ko ifradi ko kirani yayi tun da kuna tare amma mutumin da zai tabin kudu shi dai ya sanya fararen kayayyakin ne bai kulla niyya ba an je an yi ɗawafin farko bai san ɗawafin menene ba an yi sa'ayi bai san na menene ba an dawo sai kuma yana tambayan ka bayan an yi aski wai da Allah mai muka yi sai ka ce masa shawagi aka yi ko shawagi ka yi Allah kyauta na biyu almabitu bi minan kwana a filin mina layaliyar tashiri a ranakun jifa amma asalin a tashiri ranakun da ake shanye naman lahiya saboda larabawa tun a wancan lokacin suka yi lahiya ranar goma sha ɗaya shanyawa ake yi sha biyu ma shanyawa ake yi sha uku ma shanyawa ake yi kuma mu ko mu ma a gida haka ne duk naman lahiyar da ake son a bar shi ya jima shanya shi ake ba haka ba ne shine ayyamu tashrik wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi waman ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa saboda haka kana iya cewa almabitu bi minan kwana a filin mina layali at-tashrik a ranakun jifa tunda a lokacin ake jifa dun zai fi sauki maimakon ka ce a ranakun shanye naman lahiya to kaga wani yana azare sai ya ce ina ne mina don an ce wajibi ne barin jiyan kwana amina akwai mina ko a kusa da azare? eh tunda akwai mina a naija kaga zai dauka bari ya je naija kwana amina ko ba haka bane na'am na uku ramyul jimari jifan jamrori ayyamat tashriq a ranakun jifa murattaban a jere akwai aljamratul ula akwai aljamratul saniya akwai aljamratu wanda take al'akhira ita ce ta ƙarshe eh akwai jamra wanda ake kira al-kubra da al-sughra da al-aqaba dukan su a jere daga wannan sai wannan haka suke a jere yadda ka zo daga mina za ka su a jere haka za ka yi amma ranan sallah za ka wuce na farko za ka wuce na biyu za ka jefi na ƙarshe ne ya sa akwai bambanci na hudu tawaful wada tawafin bankwana inda mugadarati makka yayin barin birnin makka mace mai haila da mai tsananin rashin lafiya su ne kawai aka dauke musu amma wajibi ne duk wanda ya je idan zai bar birnin makka to ya je bankwana da ɗakin kaba shine tawaful wada dawafin bankwana. Na biyar alhalku, aski, awi taktir ko saisaye inda intiha ilmanasir yayin da aka gama ayyuka na hajji ko umra. Sai shurutul ihram, sharuɗa na ihrami, idan mutum zai sanya ihrami akwai sharuɗa na ɗaya, anniya inda ihram. kulla niyya yayin sanya ihrami na biyu at-tajarrudu min al-maqit lirijali wato tsiraituwa gabarin ɗinkakkun tufafi ga maza kawai banda mata su mata suna iya sanya kowace irin tufafi ko baki ko fari ko ja ko kore ko faful ko menene amma maza waɗannan mayafai guda biyu ne kuma mafiya yawa farare ne na biyar ko na uku a talbiyatu yin talbiya wahiya ita ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mul la sharika lak fasara labbaik Allahumma labbaika ya ubangiji mun amsa maka mun amsa maka labbaika ya Allah mun amsa la sharika lak baka da abokin tarayya labbaika mun amsa kiranka innal hamda lalle godiya wan ni'mata da ni'ima laka dun naka ne ya Allah wal mulka mulki ma naka ne la sharika lak baka da abokin tarayya duk wanda ya tafi aikin haji ko umra babbar alaman sa kenan musamman aikin haji da yake gayya ne kwana da kwanaki za a rinka labbaik Allahumma labbaik sai ka ji har wato har hantanka tana kalawa saboda kowa yana nasa to wannan yin talbiya din nan sharuɗa ne na ihrami sai sunanul ihram wato sunnoni na ihrami sanya waɗannan fararen kayayyaki na ɗaya at-tanzifu wato tsafta bi qassi al-azfari da yanke faratu wal masharibi da gashin baki wa halqil anati da aske gashin gaba wa naftil ibti da tsige gashin hamata qablahu kafin sanya ihrami saboda shi takunkuminsa in ka sanya shi babu waɗannan abubuwa kwarai da gaske shi yasa a gaba za mu samu cikin mahzuratul ihram an hana waɗannan in kai ka saba doka saboda haka in ka shiga ihrami ba maganan aski ba maganan yanke farce shi yasa ake so kafin ka yi dun kar su dame ka ثانيا نبي التوضؤ ين الولاء أو الاتصال عنده كو ين وانكا يا إن أو كان إحرامي saboda haka kana da zaɓi ko kai wanka ko kai alwala salisan na uku lubsul izari sanya ƙwarjalle warrida da mayafi lirrajuli ga namiji yasa sai ka koyi ɗaura zani tun daga nan da kuma koyon zama da zanin yanzu kaga idan mutum ya zo ya sanya ihrami ya ɗora zani ya karama kallahu sai ya zauna kamar nan ya za ka ka zauna da zani a jikinka ko irin wancan zama sai dai irin zaman da ka yi eh ya mutum zai iya zauna ya sa gara idan kana da kirin za ka tafi aikin haji a cikin ɗaki ko a cikin gida matarka ta koya maka in ka ɗaura zani ga yadda za ka zauna in ka ɗaura zani ya ga yadda za ka hau kan dutse ko bishiya kaga a cikin ɗaki duk sai ka kwatanta hawan kan kanta da menene da menene eh saboda karkaje can ka rasa yadda za ka yi saboda haka yana daga cikin sunnonin ihrami sanya waɗannan mayafai guda biyu lufsul izar sanya kwarjalle warrida da mayafi lirajuli ga namiji wa ammal mar'a amma mace fatalbasu ma sha'at za ta sanya tufafin da ta ga dama inda aka yi sassauce wa mace kenan amma fa wanda ta ga dama ba fa irin na tsiya ba eh yawa tufafi wanda yake tsari na musulunci rabi'an na hudu wa raqqu sauti da ɗaga murya bi talbiyyati da ainihin talbiya wa zikir da ambaton Allah ya sa talbiya idan aka je ana yi ana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik za ka yi gwargwadon yadda ba za ka wahala ba sannan kuma Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila da sauran makamantansu saboda in kana yi ka daga muryanka to wani ma zai dan samu kuzari yayi wal ilhahu biha da nacewa da su biduni mashaqqa ba tare da wahala ba saboda ka zaka yi talbiya kai tai daga fara aikin hajjin ka zuwa karasa aikin hajjin ka in an ce kai talbiya sau dubu ba mamaki ko fiye da dubu kwarai da gaske da ambaton Allah خامسا نبير الاغتسال قبل دخول مكة yin wanka kafin shiga makka wa gairuha da waɗansu wurare kafin mutum ya shiga makka to yanzu ba a tsayawa in kai wankan ka tun daga madina daga miƙaci shi kenan sai dai in kaje masauki shurutu tawafi sharuɗa na tawafi awwalan na farko at-taharatu min al-hadathayn tsarki daga karuruwa din nan guda biyu ba da za yi kai dawafi da najasa a jikinka to in ka gama dawafi ka zo sallah ya zaka yi alhali akwai maganar da aka ce dawafi ga ɗakin kaba kaman sallah ne sallah ko ba a yi sai da me sai da tsarki sai dai akwai lalura saniyan wa satrul aura na biyu da rufe al'aura ثالثا نأكو وأن يكون الطواف طوافي يكسن شيء سبعة أشواط zagaye bakwai duk wanda ya kudu bai yi ba akwai wani dan gata da ya zagaya zagaya ji ya gaji sai ce shi ya gaji a aikin haji sai daga baya sai nake fahimta kamar kujeran banza aka baki Allah ya kyauta sai an yi zagaye bakwai ɗin nan shine an cika rabi'an na hudu wa an yabda amin alhajar al'aswadi ya fara dawafi daga alhajar al'aswad wa yantahi ilai kuma ya kare zuwa gare shi daga gare shi ne ake farawa kuma gare shi ake karewa in ka je saboda cinkoso ba za ga hajar al'aswad din ba amma kuma za ga alamansu sun sa alama a sama komi gajartan ka sai ka gani to daga wajen za ka ce allahu akbar ka fara tunda maganan sumbatan hajarul aswad wannan fa an samu sarari ne fa shi yasa ma bamu cika kawowa ba duk wani in kai ta maimaitawa sai ya je sai ya sumbaci dutsen to anan kuma za a ja karya shi kwarai da gaske ana samun haka ko a je a matse shi yadda za a yi masa targaɗe wanda har ya dawo yana fama da wannan ciwo eh saboda cinkoso da yawa to saboda haka daga alhajarul aswad ake farawa a kare daga alhajarul aswad mun fi son a ce alhajarul aswad a faɗa da hausa haka hajarul aswad maimakon ka fassara kika ce bakin dutse nun akwai gari mai suna bakin dutse to kaga in aka ce za a fara dawafi daga alhajarul aswad to kaga wani babbar bare ba zai sai ya kama hanya ya tafi garin ya ce daga garin eh bakin dutse akwai a nan kasan alkaleri kaga yace zai fara dawafi daga wajen barbare ko ba filata ne to yi za ba za ka ce saboda in ka ce asalin ka fassara ki kaga wani ba zai gane ba amma alhajarul aswad shine bakin dutse kuma ba wai baki guluk din ne kamar yadda yake fada ba haka da yake kiransa to sai dai ka ce hajarul aswad kawai yafi yana nan a cikin dungun ɗakin kaba a dungun ɗakin kaba yake na sai khamisan na biyar walmuwalatu da jeran taɗawafi illa li darura sai dai saboda lalura domin saboda in kana ɗawafi aka zo za a yi sallah ba za a jira ka ba to sai ka bi sallan farilla idan ka bi sallan farilla sai ka ci gaba shi yasa aka ce dawafi ga ɗakin kaba kaman sallah ne sai dai ya halatta kai magana kaga kenan akwai bambanci eh akwai bambanci ta wajen magana sunan tawafi sunnonin tawafi awwalan na farko al-ittiba ittiba'i wa huwa idkhalu taraf al-izari shine a shigar da gefen kwarjalle ko kuma mayafi ta hatal ibdil aiman a gefen kafada na ainihin wato kasan hammata ta hatal ibdil aiman kasan hammata na dama eh in ka sanya ihrami to nan kafadan ka waje ki da wafin farko za ka sanya kafadan ka a waje eh wannan yana daga cikin sunna sunna na ainihin dawafi saboda ka tun da farko kai haka don karkamanta manta kafaɗanka yana waje kafaɗa fa guda ɗaya ba duka biyu ba Tunda an ce ta hatal ibdi karkashin hamata eh shi wannan babbar riga ba zai yi abin nan bane amma haka ake saki ta ƙasa to shi yasa waɗansu suka zuwa da misali idan za a yi za a koyar da mutane aikin haji sai a zo da ihrami din sai a gwada musu sai a gwada musu marai da gaske ko kuma idkhalu tarafi ar-rida'i ar-rida'i ko ar-rida'i mayafi tahta al-ibti a karkashin hamata don al-izari shine wanda ake daurawa shi ba zai yiwu a sanya shi abin nan ba don kar a rikice saboda haka ku yi makin din wannan amma gefen dama ثانيا النبي وتقبيل ده سنبتا او استسلام الحجر الاسود ko kuma taba alhajarul aswad ko ka sumbace shi ko ka taba to an akwai cinkoso shi yasa in ka sa hannunka sai su karya maka hannu saboda mutane hankalinsu iri daban-daban ne kuma kai in kana dan ferato za ka je ka haɗu da katon da yake ya kai ka sau biyar a gani wanda in ya taka ka ba kai saka kwace kafanka ba sai in ya daga kafanka akwai sauran gire su a duniya to kaga dole mutum ya hankali salisan na uku wa takbiru inda al-hajar al-aswad da yin kabbara yayin da aka je hajar al-aswad idan za ka fara dawafi Allahu akbar in ma sumbatan ne Allahu akbar farawa kenan in ka zo za ka fara na gaba ma za ka sake haka na hudu rabi'an ar-ramlu sassarfar wa huwa al-isra'u shine a danyi gaggawa fil ashwat al-thalathati al-ula a zagaye uku na farko min at-tawaf al-awwal a tawafi na farko shine tawaful qudumi shine kawai ake sassarfa eh amma bana saboda tsaban gajiya wani ya ce mini uku ne ake yi ko hudu nace hudu ne sai daga baya na ga na gane na yi kuskure saboda tsaban gajiya ya ce Allah ya gata malam a zagaye uku ne ake yin sassarfa ko a abin na ce hudu ne sai da muka fara hudu na ce a uku ne tukuna sai muka tsaya to ana samun haka ko don saboda yawan jama'an da ka gani ma za ka yi rikicewa eh ba wa matsala dama ya annabi ya yi haka ne a lokacin da ya zo birnin makka saboda kafirai sun hau kan duwatsu suna son su ga yadda musulmi za su yi dawafi sun ce da suka je madina yunwa ta cinye su ba su da kuzari shi ne annabi ya ce to in kun zo ku yi sassarfa a zagaye na uku shi yasa ake haka haka idan da fili in babu fili kuma ka yi ƙoƙarin yadda za ka kwaci kanka a yan gani bayanin ko don in cinkoso ya yi cinkoso wallahi sassarfan ma ba za ka yi ya ba kun san saboda cinkoso akwai inda za ka ji kafanka ya rabu na ƙasa ko da yake yanzu ana samun sauki akan haka eh a da ake yasa ake mutuwa saboda tsabon cunkoso sai ka ji kafanka ya rabu da ƙasa a cikin ɗakin kaba ko wajen sa ayi to kaga yin kafanka ya rabu da ƙasa sai yadda aka yi da kai eh da wanda kuma zaka ga ainihin zalin sa ya kunce ya sunkuya ya dauka ba zai yiwu ba ya sa na ce matanku su koya muku ɗaura zani tun daga eh ai kaga wanda shi za a wannan mayafin zai tafi da sauki saboda mayafin wani yana kamawa suna tafiya da shi in ka ja sun fi ka karfi sai dai su ja ka karshe dole ka bar musu mayafin in ka je ka samu wani ya jefar da nasa a gefe tunda ba za ka yi dawafi haka ba sai ka ɗauka ka yafa kai ma tunda zai wahala a ce ga wani mai yanda yake yawo da almakashi ba za a bar ka shiga da almakashi ba ba don haka ba wani zai iya daukan ihramin sa ya raba biyu ya baka rabi babu dangin iya bana baba baka san ma daga ina yake ba yana ma yare baka ji kana masa magana baya ji saboda akwai masu wannan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainakum mu ne kawai muke mugunta mu junan mu to karabin mu ya koma labari Arramlu yin sassarfa wa huwal isra shine gaggawa filashiwatis salasatil ula ko yin sauri a kewaye guda uku na farko mina tawafil awwal na tawafi na farko amma in ban da shi ba a wannan sassarfa. Khamisan na biyar islamu an rukunil yamani shi ma a taɓa rukuni al yamani in ka je a rukunin yamani shine angle ko kuma kwana kafin na hajarul aswad yanzu bari buga muku misali da masallacin nan duk da kasancewa masallacin nan yana da girma don ya fi ɗakin kaba girma amma kamar wancan dungun shine a rukunin yamani in ka je za ka taɓa shi kafin ka zo na hajarul aswad kuma tsakanin nan da nan shine annabi ke karanta Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wafil akhirati hasana wa kina azaban nar in so samu ne haka ake so kai to alhajarul aswad shi kuma yana wannan dungu ina fata an gane in ka zo kai Allahu akbar can kuma sai ka dan taba in ba zai yi ba shikenan sai kai Allahu akbar ar-ruknul yamani sadisan na kida addu'a'u yin addu'a wa zikiru da ambaton Allah fi tawafi a wajen tawafi ba surutuwa ke yi ba amma ba hana ka magana ba idan ta kama amma mutum ya je kuma da wayansa wayansa ta yi ringin ya dauka yana tawafi yana waya ha ba kai kuwa sai bai yi ba sabi'an na bakwai wa salatu rakatai ne da sallan nafila raka'a biyu ba'da tawafi bayan tawafi wa kalfal makam a bayan makamu ibrahim idan an samu dama saboda in jama'a suka yi yawa shi karan kansa makamu ibrahim din bata yake yi annabi yace sallaitu hahuna wa kullul masjidi ko ina a masallaci ana iya yin sallah saminan na takwas wa shurbu min ma'i zamzama da shan ruwan zamzam duk waɗannan suna daga cikin sunnonin dawafi saboda idan ka gama dawafi za ka yi sallar nafila raka biyu bayan sallar nafila raka biyu za ka je ka sha ruwan zanzan sannan ka je wajen sa'ayi sunanu sa'ayi ko shurutu sa'ayi sharuɗa na sa'ayi awwalan na farko an ya kuna sab'an ya kasance bakwai shi ma sa'ayi bakwai yake yi saniyan na biyu wa an yabda amina safa ya fara daga safa wa yantahi indal marwa ya kare da marwa saboda haka ku duba za ku ga duk wanda ya fara da safa ya tafi marwa ɗaya kenan daga marwa zuwa safa biyu kenan zai fara da marwa amma kare da safa karewansa ina ne a marwa ne me yasa ake farawa da safa saboda Allah ce inna safa wal marwata min sha'airillah daga safa ake farawa ثالثا نوكو وأن يكون السعي في المطأ mutum ya yi tafiya a matafiyar to wannan an kawo sharadi ne saboda a da ko wanda suke kaucewa amma yanzu kan ma an daɗa faɗaɗa ba eh don karka je ka hau wani ƙarfe hakan nan kai ta tafiya ba zai yi ba ka fi inda ake tafiya to waɗansu suna kakkaucewa sunanin sa'ayi sunnonin sa'ayi awwalan na farko istiqbal al-qibla fiskantar al-qibla inda du'a yayin da za a yi addu'a ala safa wal marwa a bisa dutsen safa da marwa a da in ka hau dutsen safa za ka hango ɗakin kaba marwa in ka hau ba zai yi kaga ɗakin kaba ba saboda sun yi gini to yanzu gine-ginen ma ya yi yawa akan safa ɗin ma zai wahala kaga ɗakin kaba sai dai ka fuskanci alƙibla kawai amma da kaba kana hawa za ka ga kaba za ka hango ɗakin kaba to yanzu gine-gine ya yi yawa saboda filas in ba yi filas masu yawa masu ƙarfi ba to ba za su iya rike sama ba ko mutane za su sha wahala shi yasa wajen sa'ayi din ma akwai ƙasa akwai sama in ƙasa ya cika sai su tura ku sama kaga sama babu a zamanin annabi haka ma wajen dawafi akwai ƙasa ya fi sauƙi ga kaga ɗakin kaba amma in an cika danja ya gwada musu danja to fa sama za su tura ka eh kwarai saman ma akwai sama can dalilin da yasa ba a mutuwa kenan amma ba don haka ba da ranan tawaful ifada da ainihin sa'ayin nan a ranan sallah to mutane da yawa mutuwa za su yi saboda kowa zai ce sai yayi wani kuma zai ga ganshi kaman kan murde shi gaba daya amma sai ya ce sai yayi to in ya zo da karan kwana shikenan sunan sa'ayi shine muka ce awwalan istiqbalul qibla a fuskanci alqibla inda du'a yayin addu'a ala safa wal marwa a bisa dutsen safa da marwa saniyan na biyu as-sa'yu shadid tafiya mai tsanani bainal alamain al-aqdarain a tsakanin alamu koraye guda biyu lirijali faqat ga mazaje kawai ga maza kawai wato idan ka fito daga safa in ka ɗan yi tafiya kaɗan to za ka ga wannan alama wani abin mamaki alaman Allah ya ba su basira a sama suka sa domin da kwari ne a zamanin annabi kwari ne to kun san ci gaba da ake ta samu har kwarin ya ɓata amma wanda suka san abin nan sai aka fitar da iyakacinsa sai aka sa alamar lantarki kana zuwa wajen ihramin kama zai guda maka ka shigo wajen to sai ka ɗan zura a guje ƙwarai da gaske kana zuwa ƙarshensa zai gwada maka alaman ƙarshensa yayin da za a je safa da yayin da ake dawowa daga marwa duk akwai su saboda sun bambanta sun sanya gine mai ƙarfi a tsakani wanda idan kana nan gefe ba za ka tsallaka nan ba idan kana nan ba za ka tsallaka nan ba da ana tsallakawa amma sai suka fahimci mutane suna ganganci yana kawo cunkoso to sai suka sa gini in ka taki daga nan sai ka kai har ƙarfe ko kwana za ka yi dai sai ka je ƙarfe kaga ko ba sa yi za ka yi ba dai sai ka je don ya fi sauki eh to amma su waye masu wannan sassarfan maza ne kawai eh saboda haka idan ka je da iyalanka ko da yan uwanka ko kana jagorantar mata idan suka je sai su ga fararen nan su ma suna gudu saboda me saboda fararen nan ba su so su rabu da matansu tunda ba su so su rabu da matansu yadda suke yankawa a guje matan ma sai su yanka a guje kaga hadda tsofi ana wahalar da su kuma ba daidai bane to kai musu gyara kuma kai baka yi yaran su ba sai ka ji namu suna cewa to mu ma mu biyo ka a guje ne a a ku bi a hankali saboda in kana jagorantar mata in ka ɗiba da gudu ka je can ɗin sai ka tsaya ka jira su na'am sa'alisan na uku al'ilhahu wal'ilhahu bin zikiri wal'ad'iyya na cewa da ambaton Allah da kuma doyi saboda idan ana sa yi abin da ake so kenan kamar yadda idan mutum yana tawafi addu'o'i da ambaton Allah ake so sai mahazuratul ihram wato abubuwan da aka yi gargadi a kiyaye su yayin da aka sanya ihrami wa hiya ma yahrumu alal hajj wal mu'tamir wal mu'tamir fi'lu shine abinda ko sune abinda suka haramta ga mai aikin haji da mai umra su aikata su awwalan na farko lubsul makhiti wato sanya ainihin ɗinkakkun tufafi rijali ga mazaje wa taqtiyatu ra'si da rufe kai bil imamati da rawani wa gairiha da wani ta ko hula in dai ihrami ne to ba rawani ba hula komai sanyi komai ruwa komai zafi kan kowa abu da yake saboda haka kan gwamnan ku a buɗe yake na shugaban ƙasan ku a buɗe yake na sarkin garin kuma a buɗe yake na limamin kuma a buɗe yake saniyan na biyu wa tagtiyatul mar'ati wajhaha wa yadayha mace ta rufe ainihin fiskanta da hannayenta an hana ta inda ta sanya ihrami to ba za ta rufe ainihin fiskanta da hannayenta ba sai dai idan ta haɗu da waɗansu sai ta sake niƙabinta in ta haɗu da waɗansu mazaje bayan ta rabu da su tana cikin ‘yan uwanta mata ta daga shi salisan na uku wata tsayyibu sanya turare in dai ka shiga ihrami to ba magana sanya turare in za ka sanya ma sai dai kafin ka shiga amma babu sanya turare ya za ka je ka ga yadda ake sayar da turare a makka ka ce bari ka gwada a kiyaye. Rabi'an na hudu wa takalimul asfari da yanke faratu wa sha'ari da ainihin bilhalki wa sha'ari bilhalki gashi da askewa au gairihi ko waninsa ko da ma tsofewa mutum ya rinka cirewa ba zai yi ba. Shi yasa malaman masabar malikiya suka ce duk wanda ya cire gashi sama da uku to ya yi laifi sai ya ba da fidiya. duk wanda ya yanke farce sama da uku wasu ma sun ce guda uku shine mai jam'i to sai ya bada fidiya sai dai ka yanke farcenka ka rage gashinka kafin ka shiga ihrami don ka su da ka khamisan na biyar wal jima'u da yin jima'i wadawa'i da abubuwan da suke jawo shi wasanni in ka shiga ihrami ko kana tare da matanka ba zai yi ba ko kun kwana a ɗaki guda to tana sama kana ƙasa ko kana ƙasa tana sama sadisan na shida waktiraful ma'asi kamfatan saƙon Allah wal mukasamatu da husuma wal jidali da jayayya
duk wannan ba a yadda ba yana daga cikin mahzuratul ihram saboda mai Allah ya ce fa man farada fihinna al hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haqqi wa ma tafalu min khairin ya'lamuhu Allah sabi'an na bakwai wal khitbatu da neman aure wa aqdun nikah da kullu aure in dai ka sanya ihrami ba za ka nemi aure ba ba za kulla maka aure ba sawa'un na aikin haji ko umra kana ce ya tafi aikin haji a kulla masa aure ko za ta shiga rijiya ne a haƙura sai ya gama wannan doka ce to kaga in kana tare da matarka ai ba zai yi ma ka sadu da ita ba ba zai yi ba ko kun kwana ɗaki guda kuwa in ko ba haka ba to za ka ɓata aikin hajinka har sai an yi mai sai an je an gama an yi jifa da waɗansu ayyukan da za a yi ranar sallah samilan na takwas eh ko da ke na bakwai din nan wal khitba neman aure wal kutuba shine huduba wal khitba wasalin kasa yake da shi kun karkaje kana malamin islamiyya ka ce wal kutuba da neman aure kaga ko kuma ka ce huduba ka ce i ka ce mutum ya sanya ihrami ana huduba ne ai ba a huduba ka san wani lokaci mutum ya yi kukure amma wai da wayo bari ya wuce da eh ba zai yi wal khitba neman aure samilan na takwa wa ta'arrudu bijirowa li saidil barri ga farautan tudu a da kenan alkurani ma ya ambata eh da fa idan suna tafiya suna tare da barewa da kada da zomo da menene da fakaru amma in ka sanya ihrami in ka kuskura ka taba ɗaya daga ciki to sai ka biya daman ka sanya ihrami ko kana cikin hurumi haramin makka to baka isa ba sai ka bar dabban sai ta tsallake ta fita kuma wani lokaci kamar sun sani suna cikin harami din ba za su fita ba duk yadda ka kora su sai ka kora su sai su yi kwana su sake dawo kana son in suka shiga hillu wannan fan baka aikin haji in kana aikin haji kan ba zai yi ba ka yi farauta ko a maka farauta ba zai yi ba aw il aklu mimma tida li ajlihi ko kuma yace abinda aka farauto masa wa kulluha haramun duk waɗannan haramun ne liman ahrama bi hajjin aw umra da duk wanda yayi ihrami da aikin haji ko umra hatta yantahiya har sai ya kammala mubahatul ihrami abubuwan da suka halatta idan mutum ya sanya ihrami wa yubahu lil muhrim ya halatta ga mai ihrami bil hajji aw al umra da aikin haji ko umra awwalan na farko haqqu al jildi sosa fatan jiki war ra'si da kai ka sosa da yawa zance mafi inganci ko gashi nawa ne ya zuba babu matsala tunda susa lalura ce shine haqqul jildi war ra'd sosa fatan jiki da gashi abun nan da kai fatan jiki da kai taniyan gaslur ra'si wanke kai wal istihmami da wanka domin jin dadi shine al istihmam saboda makka akwai zafi da yawa sai ka samu mutum zai wanka a rana sau biyar amina ko a arfa ko a muzdalifa saboda haka ka shiga ka je ka cire tufafinka ka yi wanka ko sau biyar ne ai kaga zai wahala a ce mutum ya yi wanka gashi bai zuba ba to musulunci ya baka dama tun da baka yi shi intentionally ba salisan na uku tagayiru malabisil ihram canza tufafin ihrami bi malabisi ihramin akar da waɗansu tufafin ihrami daban idan tufafinka ya yi datti kana iya canzawa mutane suna yawan tambaya kan haka tufafin da ka sa a miƙaci ba lalle sai ka kammala da shi ba don saboda me saboda kun ga yadda mu musaba din nan ba wani lokaci akwai kura akwai abin nan sai ga ihrami yayi dukun dukun to kuma babu lokacin da zaka zo ka ce bari ka wanke ka shanya saboda haka in ka cire sai ka sayi wani sai ka sanya ka sanya na'am rabi'an na hudu al-istidlalu wato yin inuwa bima sha'a da abin da ya ga dama malam ya musa rasa ko matukan bai shafi kansa ba duk inuwan da zaka shiga ya halarta amma kada ya taba kanka saboda haka ko laima ce zaka yi rikewa eh wani lokaci akwai wata hula da ake sata mai kamar laima matukan bai taba kai ba babu matsala saboda me saboda in ya taba kai hula me bambanci da hula ai babu balle rawani domin ko ihramin ka ba za ka dauka ka rufe kanka ba inda namiji ne kansa abu da yake komi sanyi kuma amma in lalura ta sa ka rufe kai to ka yi targaɗe shi ne wasu malamai suke cewa akwai fidiya da za ka bayar eh wato sai ka ba da fidiya domin saboda wannan kuskure da aka samu khamisan na biyar tasrihu sha'ari lihaja ta ce gakin kai saboda bukata walau sakata ba'duhu ko da waɗansu sun duba ya halatta sadisan na shida alfasdu tsatsago eh tsatsago an san tsatsago ko wanda yake yin aka samu kumburi a jikin mutum bakin jini ya taru to sai a samu mai aska wanzami da aska mai kaifi sai ya sa bakin sai ya caccaka maka amma ba caccakawa ake cewa ba mun ce alfasu caccakawa akwai mugunta a ciki sai dai a ce tsatsago wannan aka yi aka sa magani shikenan bakin jinin ya fita wani za ka gaishe akwai balli balli haka muke kiransa alaman balli balli a wajen to ya halatta wal hijama yin kaho da ihrami ya halatta wal jiraha yin aiki operation operation shine al jiraha mutum ya ji rauni bari a zo a yi masa aiki a yanke wata fata a yi wani abu don a wanke a sa magani lizzarurati saboda lalura ya halatta sabiyan na bakwai al-iktihalu fil aynaini sanya kwalliya idanu guda biyu ya halatta inda ba kwallin damuwa bane saminan na takwa lufsu sa'a sanya agogo wal hizami da damara wal asawir da ainihin kewaye-kewaye wa gairiha da waɗansu su al'asawiyar su ne igiyoyin da ake bayarwa ko na hannu ko na wuya musamman aikin hajjin bana akwai ID card an ce kowa sai ya rataya shi in baka da wannan ID card in ka je shiga dakin kafa za su barka ba suna ba da daga suna sawa ana sawa eh nasu na can fa karka ɗauka daga na guru da je kana cewa ai hatta maka ma ai kaji mallam ya fada ana bada daga ko kuma kuna kushe mana daga ana ana bada abin da zaka saki a hannunka domin saboda me saboda gudun bata ko kuma mutuwa don mutum zai iya mutuwa a wani waje suna zuwa wannan abin da yake hannunka nan za su dauka su duba a nan ne za su gane kasanka da jihanka da ina ya kamata a kai ka ba tare da aisha wahala ba to duk abin da za a baka ka daura a hannu ko ka sa a wuya shine al-asawir to wannan ya halatta ta sai annatara qatlul fawasid kashe dabbobi fasikai wa ma yudi min ad-dawa da abin da ke cutarwa na ainihin dabbobi wadanne ne al-fawasid annabi ya ce kamsun fawasid kamsun min ad-dawa bi fawasid yace dabbobi guda biyar ba su kai ne duk inda aka gansu a kashe su akwai maciji akwai tsaka akwai kunama da sauran duk inda ka gansu za ka kashe su to balle kuma sauro sauro in ya dame ka in sauron makka bai cije ka ba ba ruwanka da shi eh in bai cije ka ba ba ruwanka da shi in kuma ya cije ka sai ka buge sai ka buge shi na'am ashiran na goma taktiyatul mar'ati mace ta rufe liwajhiha ga fiskanta inda mururi rijali yayin wuce mazaji kun ga mun ce yana daga cikin doka ba za ta rufe fiskanta ba in tana cikin mata zalla amma in ta hadu da waɗansu mazaje nun ba za a rasa masu leke leke ba to sai ta jawo ta rufe bayan sun wuce sai ta daga
mubtilatul hajji abubuwan da suke bata aikin haji wa yaqtulul hajju aikin haji yana baci bi wahidin min asnaini da ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu wa huma sune na ɗaya aljima'u yin jima'i in kana qabla ramyi jamratil aqaba idan ya kasance kafin ayi jifan shedan na farko ranar sallah duk wanda ya sadu da iyalinsa ya jima'i aikin hajjinsa ya ɓaci kuma haka zai karasa saboda yin abin ya faru kafin bayan tsayuwan arfa to automatically ya yi losing din wannan shekara amma yin kafin arfa ne to yana iya yin tahalluli bayan ya yi tahalluli ya bada hadaya sai ya je mikaci ya sake ɗauko niyya to amma za su bar shi yanzu a yadda ka'idoji suke za su bar shi ba za su bar shi ba saboda duk wanda ya shiga suna lissafa shi in ka fita ma suna lissafa ka ba za ka dawo ba na biyu tarko rukunin min arkanil hajji barin wani rukuni daga rukunan aikin hajji in mutum ya bar shi kwata-kwata wa amma man taraka wajiba min wajibatil hajji amma duk wanda ya bar wajibi daga wajiban aikin hajji aw fa'ala mahzuran ko ya aikata abin da aka hana min mahzuratil ihram daga abubuwan da aka hana na ihrami fa alaihi damu to lalle akwai jini a kansa aw fidyatun ko fidya shine kamar yadda muka yi bayani eh lamba ta 18 wa hadha al hukmu inda badil fuqaha wa inda ghairihim yuksiru min al istighfar fakat akwai wanda suke cewa in nasi ya gwada to ayi idan nasi bai gwada ba to ayi istighfari kawai ina fata an gani eh amma babban abin da in mutum ya yi ludin ɗin tsayuwan arfa shi ne ba a iya gyara ba amma duk sauran za a iya gyara su in lokaci bai kure ba amma tsayuwan arfa daga faduwar rana wato daga gocewar rana daga tsakiyar sama zuwa faduwanta da faduwanta zuwa fitowar alfijir Dun da daddaren kai tsayuwan arfa ma aikin hajjin ka yayi asalin arfa daga gocewar rana daga tsakiyar sama zuwa faduwanta ne to amma sai aka samu sassauci a wani hadisi eh wani mutum ya zamanin annabi ya zo kawai sai ya taso daga wajensu zai yi aikin haji kawai da ya zo sai ya bata kawai ya yi ta hawan duwatsu yana gangarowa bai iso ba sai can cikin dare ya zo ya samu manzo Allah ko a muzdalifa ne yana ce ya rasulullahi ni fa na yi tabi ba dutsen da ban hau ba saboda na bata sai annabi ya ce in ka tsaya da daddare ka ratsa arfa magana ta kare to shi yasa wato tsayuwan arfa daga faduwar rana ne zuwa fitowar alfijir duk wanda ko da bai da lafiya ne ba a kai shi ba a wannan lokaci har alfijir ya fito ranar sallah to sai wata shekara kuma amma ka ga tsawafi kana iya yi akwai lokacin da za ka gyara sa'ayi ma kana iya yi miƙaci ma za a barka in ka zo ka samu matsala kana iya koma waddamu jinin da ake magana kuna anan huwa zafu shatin shine a yanka akuya au bakaratin ko saniya au ibilin ko raƙumi wa tawzi'u lahmiha da rarraba nama li fuqara'il haram ga fakiran haramin makka aw siyamu asharati ayyamin ko azumin kwanaki goma liman lam yajid ga wanda bai samu daman sayan waɗannan dabbobi ba wa amma alfidiya amma kun ga fidiya fa in ma siyamu salasati ayyamin ko dai azumin kwanaki uku aw nusuki shatin ko yanka akuya aw it'amu sittati masakina ko ciyar da miskinai shida lamba ta 19 kama fi hadisi kabi bin ujra radiyallahu anhu shi kuma na sama addamu din nan jinin hadaya kamar yadda Kur'ani ya ambata. Ahkamul umra hukunce hukuncen umra al-umratu umra min ajallil ibada tana daga cikin manyan ayyukan ibada wa afdalil qurbat mafi falalan neman kusanci zuwa ga Allah wa biha da umra ce yarfa'ullahu daraja Allah yake daga darajoji wa yahuttu biha sayyi'at yake tunkuɗe kurakurai saboda haka duk wanda ya umra zai samu waɗannan garaɓasa أركان الأمرة أركان الأمرة أربعة ركنا أمرة بلاه دني وهي سوني أولا نفرق الإهرام إن إهرامي والنية دقل نية عند الميقات يا إن ميقاتي من أمبتي سوى بايا أو في الهل كوكما أولين أكي كرا سهل liman kana bi makka ga wanda yake cikin birnin makka wani abin mamaki wanda yake cikin birnin makka idan zai umra ba daga gidansa zai dauki ninya ba sai ya je masjidu aisha eh masjidu aisha saboda masjidu aisha a wancan lokaci yana hillu ne eh haramin makka kewaye kewayen makka da Allah ya sanya shi harami inda ya fi kusa da ɗakin kaba shine daga wajen masjidu Aisha in ka kama hanyar Jidda za ga alama sai ka je can za ka ga alaman cewa an ce maka nan din nan daga nan harami ya fara saboda haka da za a fara da ɗakin Kaaba har ya je dab da Jidda duk yana cikin haramin Makka dalilin da yasa malamai suke cewa duk wanda ya yi sallah a cikin kewayen wannan harami to zai samu wannan lada mai yawa ba wai sai lalle ya je masallacin Kaaba ba amma ganin kaba keke da keke da daɗi sai dai saboda tsaban cunkoso karka ɗauka yanzu idan ka je kullum sai ka ga ɗakin kaba ba lalle ba ne ba lalle ba ne kana iya zuwa ka samu an cika a barka a waje sai ka yi sallah sau goma a waje wanda ya sallah sau goma kuwa a waje na zai ga ainihin ɗakin kaba kana cikin masallacin ma wani lokaci gini yakan tsare maka wannan kenan saboda haka umra tana da muhimmanci ainu kuma mutumin makka sai ya je masjidu aisha akwai dalili saniyan na biyu a tsawafu bilbaiti la'atiki saba'an tsawafi ga ɗakin ƙaba ‘yantacce sau bakwai salisan na uku a sa'ayu bai na safa wal marwaci saba'an tafiya tsakanin safa da marwa sau bakwai رابعا نهدو الحلق واسكي او التقصير ko saisaye umra ta kare shi yasa in babu cinkoso a minti 15 ko 30 zaka iya gama umuranka eh mafi karancin lokacin da wafi ya kan dauki minti nawa in babu cinkoso ga lakin ta ba akan kai minti 10 saboda sa'ayi ya fi nisa dawafi ya fi sauki in babu cinkoso in kuma sun cilla ka sama to shi idan a kasa za ka yi minti talatin idan a sama ne za ka yawa daya in sun cilla ka can sama shi kuma za ka yawa daya da rabi saboda haka in babu cinkoso in ka je umra ka dauko niyyanka daga mika ce ka shigo ka yi ɗawafinka minti goma ka je kai sa'ayinka minti sha biyar kawai sai ka zo ka yi ainihin aski ko sai sai ka gama umura ka ga cikin mintoci kaɗan ka gama umura amma aikin haji sai an bi kwanaki dole sai an bi kwanakin nan wa waqtul umra lokacin umra jami'u ayyami sana duk kwanakin shekara ko yanzu ka je za ka yi umuranka ka dawo yanzu akwai alhazan da ba gama kwaso su ba amma masu umra ina jin bayan sallah ko da ko da kwana uku ne ko biyar suka bude biza saboda haka wani ka ganshi zai ka lauka aikin hajji ya zuwa a shi ya zo umransa ne zai kwana uku zai kwana bakwai zai kama hanya ya tafi amma aikin hajji ba da shi aka yi ba wannan kenan wa yajuzu taqdimuha qabla al-hajj fi ashhurihi ya halatta a gabatar da umra a cikin wato kafin aikin haji a cikin watannin aikin haji ta matu'i kenan aw fi qiranuha ma alhaji ko kuma aw qiranuha ma alhaji ko agwamu ta tare da aikin haji kamar ta kaddama bayan kamar yadda bayani ya gabata almazara wuraren ziyara ziyaratul madinatil munawwara ziyaran birnin madina mai haske lissalati domin yin salati domin yin sallah fi masjidi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam a masallacin manzon Allah laha fadlun azimun tana da falala mai girma wa martabatun rafi'a da kuma ɗaukaka maɗaukakiya li'anna salata fi masjidihi domin yin sallah a masallacinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khairun min alfi salatin yafi sallah dubu fi ma siwahu a koma bayansa min almasajid daga cikin masallatan duniya illa almasjid alharami banda masallaci mai alfarma na Kaaba masallaci mai alfarma na Kaaba kan yafi na annabi ne ba kusa ba amma shi kuma in kai sallah a cikin sa to yafi kai sallah a wani masallaci sau dubu ɗari eh sau dubu ɗari wa idza zara qabran nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan alhaji ya ziyarci kabarin annabi yusallimu zai yi sallama wa yusalli alaihi zai yi salati ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya taqaddamu qalilan sannan sai yayi gaba kadan wa yusallimu yayi sallama wa yad'u yayi addu'a li jaraihi ga makwabtansa guda biyu wa kalifataihi kalifofinsa guda biyu Abi Bakar wa Umar radiyallahu anhuma Abubakar da Umar Allah shi kare yadda da su domin kabarin yana waje guda ne kawai alaman da aka saki ne wani dan rami rami shi ne kawai za su gwada maka ga inda suke a jere yana da kyau mutum ya tambaya saboda in baka tambaya ba ragaragan suna da yawa amma su sun daɗa ɓatarwa ne saboda mai saboda waɗansu idan sun ja suna shirka wa iza zara maqbaratal baqi'i amma idan ya ziyarci makabartan baqi'a aw uhudin ko na uhudu falyad'u lis sahabatil kiram yayi addu'a masahabbai masu daraja radiyallahu anhu domin su ne a kwakwance a wajen wa mandufina da wanda duk aka bi tsine shi fi hadhihi al-maqbara a wannan makabarta min al-muslimina musamman bakai tunda idan ka je aikin haji ka je aikin haji a binnin Madina sai Allah ya maka rasuwa kana aikin haji to a baki za su bi tsine ka kaga kai ma zaka ce albarkacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hmm Allah samu dace amma kun ga mun ce wa idza zara idan ya je ba sharadi bane in mutun ya ga dama zai iya tuwa ya je aikin hajjin sa ba tare da ya je binnin Madina ba ya dawo yin aikin haji daban mun riga mun gama da shi ziyartar Madina daban amma me yasa ake hadawa da ziyartar Madina saboda a jefi tsuntsaye guda biyu da tsakuwa nawa guda daya yanzu ina kake da kudin da an ka dawo kuma ka sake koma ka je madina na musamman ai babu to shi yasa ake hadawa na'am wa amma masjidu quba'a amma masallacin quba fa tusannu ziyaratuhu sunna ne a ziyarci masallacin wa salatu fihi aidan ayi sallah a wajen eh a da idan ka je zaka ga alamu na cancan na wancan zamani to amma yanzu ana son a da gyara wajen اقتداء بالنبي صلى الله عليه واله وسلم za a yi haka ne domin koyi da annabi li'annahu yazuruhu domin annabi ya kasance yana ziyartar quba mashiyan wa raqiba da kafa da abin hawa annabi yakan je a kafa ya dawo yakan je abin hawa ya dawo wa yusalli fihi rak'atayn kuma yana sallah nafila raka'a biyu a masallacin wa man fa'ala zalika duk wanda ya aikata haka kana lahu annabi ya ce yana da ka ajiri umra kaman ladan yayi aikin umra yasa aka ce kusan duk ranan asabar ne annabi yake zuwa to kaga idan ka je ka samu asabar kai ma sai kai kokari ka je don kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko in ka samu asabar asabar da yawa binnin Madina duk ranan asabar sai ka je Kuba sai kai sallar nafila raka'a biyu kama warada fil hadisi sahih fi sunan ibn majah bidhalik ولكن هذه الزيارات سيدي دو waɗannan ziyarori ولكن هذه الزيارات kuskure ne wasalin ƙasa ولكن هذه الزيارات سيدي waɗannan ziyarori laysat min a'mal al-hajj aw al-umra ba sa daga cikin ayyukan hajji ko na umra fi shay'in cikin wani abu wa innama tuktamu hadhihi al-fursa laha wa li ghayriha sai dai ana amfani da wannan dama ne tuktamu hadhihi al-fursa ana amfani da wannan dama ne laha ga ziyara wa waligairiha da kuma waɗansu abubuwa daban wa kazalika kamar haka ne ziyaratu sa'iril mazarat mutum ya kai ziyara a sauran wuraren ziyara min al masajid kamar masjidul gamama akwai masjidu bilal kamar mutum ya ce to bari ya je kogon hira ko ya je kogon saur eh duk waɗannan wurare ko kuma mutum ya je kandar almasjidu saba akwai masjidul qiblatain inda aka samu mutanen masallacin suka yi sallah da alqibla guda biyu da da abin nan da baitul maqdis da kuma dakin kaaba wanda suka juya a sallan asuba to wannan saboda sanin tarihi ka fahimta musamman in malamin islamiyya ne malamin makaranta ba ni na goyon bayan malamin makaranta idan ya je ya bada kudinsa duk azazzaga da shi kuma yana karantawa yana fahimta domin saboda mai yin ya zo bayani zai karin bayani a wajen akwai masjidul ijaba inda annabi ya roƙi abubuwa guda uku Allah ya karbi guda biyu ya ce na ukun kan a'a to waɗansu in suka je sai su dage musamman ma Asian countries irin su Malaysia Indonesia Sri Lanka da sauransu za ga suna tattaruruwa mu ko mutanen mu ma ba damu ba yes ba damun ba saboda me saboda ba wani ba ka'ida bace amma kuma wanda yake so ya samu ilimi don ya dada fahimta to yana da kyau ya kai ziyara wajen ya je ya karanta bayanan saboda haka wa kazalika ziyaratu sa'iril mazara haka ma ziyartar sauran wuraren ziyara min al masajidi wal amakin na ainihin masallatai da wurare fasiyahatun yawon bude ido ne mai kyau walai sabbi ibada ba aikin ibada ba eh an gane maganan to wannan shine alhamdulillahi rabbil alamin fajr yawmil arba'a tamma aljuzu athani wa yalihi aljuzu athalith insha Allah ta'ala wa awwaluhu ahkamun nikah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan littafi mun kammala shi a ranar 13 ga watan 1 2015 al-masail al-fiqhiyya lil madaris al-islamiyya at-taraf as-salil zamu shiga bangare na nawa bangare na uku shafi na biyar kitabun nikah an-nikah aure annikahu yin aure min sunanil anbiya'i wal mursalin yana daga cikin sunnonin annabawa da manzanni wa kad raggaba al islam fi zawaj hakika musulunci ya kudaitar ga yin aure lima fihi min al khairat saboda abin da ke cikin sa na alhairai wa naha an tabattul annabi ya hana kuma an yi hani dangane da yankewa tabattule wal inqita lil ibada da yankewa ga ibada kawai mutum ya ce ba zai yi aure ba zai yi tabattule eh ina fata an gane lil ibada ne ba lil iyada ba zingila sai na ya gwada mun kaman ya ne lil iyada don an ce al iyada shine ziyartar mara lafiya lil ibada ake nufi saboda haka digo ne wa min fawaidin nika yana daga cikin amfani na aure hifzul ansab kiyaye dangantaka wa tahassunu min shaytan da katanguwa daga shaydan wa baqa'un nasli albashari da wanzuwan zuriyan dan adam wa husulu sakani wal un da samar da natsuwa da sabawa wal hifazu anil akhlaqil hafita da kiyayewa gabarin dabi'u masu rusawa wa taksiru adadin muslimin da yawaita adadin musulmi wa gairuha min alfawaid da sauransu daga cikin alfanu kuma kowanne ka dauka ko dai aya ko hadisi yasa in kaga mutum yana bai da mata za ga yana wani irin tambele ko kiri ne mutum yake yi to a masa aure eh shine wa husulu sakani wal unsi din ya samu inda zai rinka natsuwa to shikenan za ga ya bar shiririta mutane nawa suke shiriri ta hanga musu aure sai ga sun dawo saiti har suna kokarin su kwace limanci wa qad ikhtalafa al-ulama hakika malamai sun yi sabani fi hukumin nikah dangane da hukuncin aure wa minhum man qala a cikin malaman akwai wanda yace innahu wajib lalle aure wajibi ne wa minhum man qala a cikin malamai akwai wanda yace innahu mandubun lalle aure mustahabbi ne au masnunun ko sunna ne wa kad yakunu makruhan aure fa zai iya zamowa makaruhi idza kana shakhsu ghayra mutajin ilai idan mutum baya bukatan auren aw la yastati ulqiyama ko ba zai iya tsayuwa bi huquqil mar'a da haƙoƙin mace ba saboda za a ji ana rigima wa yankihu ar-rajulu zati dinin wa afafin lalle mutum zai auri wanda take da addini da kamewa wa hasabin wa waludin da matsayi da haihuwa eh domin saboda ana son a yawaita al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan sai dai ba walud saboda nassin hadisi ya ambata amma ba domin haka ba akwai matan da ba sa haihuwa akwai matan da ba sa haihuwa to sai a rike su hannu biyu eh ko ba komai an kiyaye sunnan manzon Allah kuma an rufa asiri kama ya taharra waliyul mar'a kamar yadda waliyin mace zai yi canki-cankin ar-rajula saliha laha mutumin kwarai gare ta saboda haka wali yana iya nemawa wanda yake mata walittaka miji eh yace Allah ramma naga kana da hankali kana da natsuwa saboda haka ga ƴarmu nan za mu baka babu laifi wa man waqa fi qalbihi khitbatu imra'atin duk wanda neman wata mata ya fada masa a cikin ransa shuri'a lahu nazaru ilaiha an shar'anta masa ya ganta wal mukalama yayi magana da ita sai dai ga lamba ta ƙasa wal kitba abinda yake nufi da neman aure hiya talabu zawajil mar'ati bil wasilati al ma'rufa bainan nas shine hanya ta neman auren mace ta hanyar da shari'a ta sani an ce akwai al'ada al'ada in bata saba ma shari'a ba an ce ba da dama amma kaga banda hiran dare a cikin lungu kuma bayan kafa ya dauke wannan ja'iri ne don akwai shaidan da akwai shaidan wani abin mamaki kakanninmu na da sun yi ire-iren wannan amma kafin ka ji mace ta yi ciki yana da wahala amma yanzu yana yiwa yana da wahala saboda haka ka zo kofan gidansu ka kira ta kowa yana wucewa amma ba a ɗauko wani wawan yaro wanda ba da wayo ba wanda za a haɗa shi da cingan shi kenan ko da minti kai kuma kana gefe kana ta asanka ba zai yi ba amma dai neman aure ya halarta in babu yadda za a yi ka aure mace baka ga fiskanta ba baka yi magana da ita ba annabi ne da kansa ya faɗa ma wani sahabi ya ce ka ga fiskanta yar madina ya ce ban ga fiskanta ba ya ce je ka ka dubi fiskanta domin a cikin fiskan yan madina akwai wani abu saboda haka zaurawan alimari akwai wani abu a fiskan kawai haka shi kenan kawai don kana agaji eh na'am amma fa babu saba ma shari'a da ganin fiska da magana da ita kada a saba wa shari'a wa in hasalatil muwafaqa idan an samu muwafaqa fa hiya mujarradu wa'adin nikah wa'adin wato mujarradu wa'adin bizawaji to tsagoron alkawari ne kawai da aure ba aure bane eh saboda in an samu muwafaka an je an maka tambaya sai aka amsa aka ce eh mun yadda zamu baka to fa wannan alkawari ne aka yi ba aure bane saboda haka bai ko ba aure bane wala yahillu lil qatib bai halatta ga mai neman aure biha da wannan mata kai'un wani abu min al maktuba ga matan da yake neman aurenta illa ba da nika sai bayan an aure saboda ka ji tsoron Allah wala yahillu idan kuma har yanzu bai halatta ba li muslimin ga musulmi an yaktuba yayi neman aure ala khitbati akhi a bisa neman auren dan uwansa hatta ya turka har sai ya bari au ya'zana lahu ko kuma ya bashi izini lokacin da aka je bayan an gama komai sai ka ja wurin nan fa ba za ka iya ba to sai ka kira wani abokinka ka ce ni an ba ni dama amma ni ina son in zulle saboda haka zo ka shiga duke nan sai ya shiga in yarinya ta zo ta ce ita ta fasa wancan ga wanda take so yaya haka da aka zo sai aka abin nan daman kai kana neman zullewa din ya fi sauki
shurutu aqdin nikah sharuda na kulla aure awwalan na farko idnul wali sai an samu izinin wali wala yahillu lil mar'a bi halatta ga mace an tankiha ta yi aure biduni izni waliyiha ba tare da izinin waliyinta ba ba yadda za a ce wata ta zo karatu galau daga ibadar kawai don ta samu mijin aure wani ya daura mata aure limamin galau iyayenta kuma suna ibadar ba zai yiwu ba balle yanzu akwai waya ko a bangon duniya yake a nemo shi a waya sai dai a wayan ma ana iya samun munafinci don za a iya hadawa saboda ana samun waɗannan kyasa-kyasai a wurare daban-daban haka yana zaune kawai wani soja ya zo wai ga da shi da abokinsa soja wata ce za a yi abin nan mu daura musu aure na ce cap ni ban tambayi ma sojan meye mazayinsa ba na ce ko ma menene mazayinsa na ce ai ba a haka na ce ni yanzu in daura muku aure ni awa eh to wai aliman eh saboda haka a inda haka ne to ku daura a gidan soja mana sojoji ba su da liman ne ai suna da masallaci suna da liman mace a ba zai yi ba aka ce akwai nace akwai dan uwanta ya kamata sai an yi magana da iyayenta aka ce ai suna nesa kaza kaza kaza can sai aka zo aka ce mun ga wani da nace ne ba ban yadda ba don ana iya hada tuwa-tuwa da wani da ce eh yar mu ce ko kanwar mu ce tuwa ya ta ka zamzam saboda haka karkana limamin kasuwar kaji shikenan waɗansu su zo su ce ka daura musu aure sun zo karatu ne ba su galau to in ka daura musu akwai bayani kenan a yi takazanzan ai waliyi yana da ƙarfi shi yasa duk tawayen mace in dai waliyinta bai yadda ba to wallahi mai ɗaura auren sai dai sarkin gari ko alkali shi ɗin ma sai ya saurara tukuna sannan sai ya taka shi amma in ba haka ba waliyi waliyi ne ai yadda Allah ya bashi matsayin nan a yi haƙuri kawai kwarai da gaske amma in ya ce baya son wanda ta kawo ne saboda me da ce shi babu wani dali haka kawai baya so to wannan sai sarkin gari ya taka ki saboda kar yarinyar ta fada cikin bala'i ko kuma a ce alkali to yanzu ma da yake da yawa daga cikin alkalin ma duk 'yan kame-kame ne na biyu almaharu sadaki awi sadaq almaharu awi sadaq sadaki walau kana muajjala koda ko an yi jingansa menene jinga
shine ba a lokacin za a bayar ba
waqila aka ce la hadda li aqallihi babu iyaka ga mafi karancin sadaki wala li aksarihi ko ga yawansa
in ka zo ka ce ka ba da miliyan 100 sadaki shikenan amma kuma za mu kalle ka in ya ce miliyan ɗari aka ce nawa miliyan ɗari ya ce an yi ba ɗan wiwi ba ne kuwa eh miliyan ɗari na yana jin ko auren masu kuɗin ma ba haka ke yi ba ko to a yi abin da hankali zai kama
salisan na uku a shahudu shaidu wala budda min shahadatil aqil dole a samu shaidan mai hankali albaligi baligi alfahimi mai fahimta li kalami aqdi zawaji ga ainihin maganganun kulla aure tun kana dauko wawa ko gaula wanda bai san menene ake kullawa ba rabi'an na hudu ilanun nikah sanar da aure bi ayi wasilatin shar'iyya da duk hanya ta shari'a
ko a fala a masallaci saboda ana iya daura aure a cikin daki amma a ce ba za a sanar da shi ba to wannan boyayyen aure ne bai halatta ba wasu malamai ma suka ce ko kuma kawai aka ga sabon gida babu kowa ana ta wucewa kawai sai aka zo aka ga ana ta mata suna ta shiga suna fita ga hayaki ya fara taki da ko babu hayaki a gidan aka ce me yake faruwa sai aka ce ai malam zaharaddin ne ya aure ki ne ya aure wance wasu malamai ga masabar malikiya sun ce wannan ma sanarwa ne yayi amma mu tun da farko muna ce ko buga kaci ko sanarwa masallaci ko me yafi sauki wane ya auri wance ko a anguwan a sanar ko a danginta a sanar amma ba a koye ba
خامسا نبير تعيين تعيين كل من الزوجين ayyana kowanne daga cikin ma'aurata guda biyu saboda haka wala yajuzu al-aqdu ala al-mubhamaini bai halatta a kulla aure a bisa waɗanda yake mubhamai ba a san su ba wannan sai wasu gardawa sai a zo a ce ga ta malam eh sai a ce an daura aure da wa sai a ce da Muhammad ina Muhammad din ba a san shi ba
wannan kuskure ne
dole sai an san mijin kuma sai an san matan Eh, amma kawai ka kama hanya ka tafi kwandagora? Don kana Allah ramma, ka je ka dauko wata wanda ba a santa ba?
Wannan da wani Allah ramma nake yi.
Na, sadisan na shida, wa kuluwu zaujai ne min almawali, da wofantan ma'aurata guda biyu. daga abubuwan hani allati tamna uzzawaja bainahuma wanda yake hana aure a tsakanin su
musamman waɗanda suka je bariki kun ga tashin bariki sai a hankali musamman ƙasan da aka yi yakin basasa
to idan za a zo a yi aure sai an yi dogon bincike saboda ba haka ba mutum zai aure yar uwarsa don akwai yakin basasa yana tarwatsa mutane yasa kullum aka zo ana ce zanga-zanga ko menene muka ce ba ma goyon baya doron da duk ya ɓaci wallahi kaga alaƙan da ke tsakaninmu nan da menene duk ɓacewa zai babu ƙasan da aka ɗauki makami a ce ga zuriya su kutum ɗinsu suna da yawa ana iya gane su duk sun tarwaza a duniya ka komai hankali ba zai yadda da wannan ba ba zai yadda da wannan ba to don haka dole a zai a yi dogon bincike ko a dangi ne za a yi auren to a bincika yaya ne yar kawu ne yar kawu ne sosai babu ta inda kuma aka haɗu yar goggo ce sosai ko yar baffa ya kamata a gane wani arkanun nika rukunai na aure wa amma arkanun nika hefasna ne rukunan aure guda biyu ne na farko almuta'aqida ne masu kulla auren wa huma zawju wa zawja mata da mijin idan akwai ɗaya babu ɗaya ba zai yi ba a da akwai limaman da aka ta ɗaura musu aure ba san ainihin mazajen abin nan matayen ba eh kawai don kana liman sai a ɗaura maka aure a ce ai akwai wata ta malam ta menene ta malam ne ko ta mai ta malamai ko eh an baka amma da bambanci da irin auren da iyayenmu da kakanninmu can aka yi musu saboda daman baka da wayo baka gama wayo ba in an zo an ce maka aure zaka ce baka yadda ba sai a dankara maka ka tafi tirani sai ka dawo ka samu matar don a yi maganin tafiyan ka tirani ko ka tafi makarantar secondary school ko primary ne elementary irin na da sai ka dawo ka samu matan kuma sau da dama in kun duba za ku ga irin wannan aure ya fi ɗorewa za ga an samu ainihin wato ɗaukar lokaci sai mutuwa sai mutu raba. to rukuni ne na aure ga miji ga mata al'ijabu wal ƙabul milhuma sannan da kuma ainihin ijabi da ƙabule da nema da karɓa amma su waye masu nema da karɓa waliyai in an samu mazaje guda biyu sai an samu waliyai to akwai siga ya kamata a kawo amma ba mu kawo ba me yasa ba mu kawo siga ba yanzu an samu waliyin ta an samu waliyin san suka zo shiru za su yi kawai wannan ya kalli wannan aure ya kullu kaga ai ba zai yi ba eh to shi yasa ba sai an kawo siga ba al-muharramatu fi nikah matan da suka haramta aure su at-tahrimul mu'abbad haramci na har abada wa hunna sune na daya al-ummu uwa wa ummuha da mahaifiyarta wa ummu abiha da mahaifiyar babanta na biyu albintu ya wa bintuha da yarta wa bintul ibni da iyar ɗa duk waɗannan haramun ne mutum ya aure su wato jikokinsa kenan na uku al'uktu shaƙiƙa ‘yar uwa shaƙiƙiya walil uba ɗaya walil abi ko uba ɗaya aulil ummi ko uwa ɗaya sannan kuma da ‘ya'yayensu na hudu al'ammatu wato goggo wa ammatul abi da goggon uba walil ummi da goggon uwa bai halatta aure su ba ko da ko wata kakarka ka ce mata ka ce matarka to matarka ce ka faɗa kawai a wasa eh yasa wasu malamai masu tsanani suke cewa ya za ka yi kakanka haramun ne kakarka haramun ne ka aure ta ka ce matana ko jikarka haramun ne ka aure ta ka ce matana to al'ada ce amma kowa ya ji ya san cewa kawai na wasa ne eh ai ta ba dan iska bane balle ka je ka auri kakarka ko kuma ka auri jikarka khamisan nabiyar alkhala umma wa khalatul ummi da ummar uwa walil abi da ummar uba haramun ne a aure su amma kun ga banda yayayen su eh dun yaya yana samu kaman yan uwanka ne kaga zaka iya abin nan fala yajuzu nikahu wahidatin min hunna bihalin abada bai halatta wato a auri ainihin ɗaya daga cikin su har abada saboda abin zai yi tsawo ne shi yasa muka takaita akwai wanda wajen bayani za a fitar da su al muharramatu bil musahara sai ainihin waɗanda suka haramta ta ɓangaren surkuntaka shine al-musahara na farko zawjatul abi matar uba ya dikko ya dikko ko ko da ke da filatanci eh da guduranci ma haka ne matar baba eh ya dikko ko haka ne zawjatul abi matar uba wa zawjatul jaddi da matar kaka lil abi ta wajen uba wa lil ummi da ta wajen uwa ثانيا النبي zaujatul ibni wato matar dan wa zaujatu ibnil ibni da matar dan da jika kenan wabnil binti aidan da kuma ainihin wato matar dan ya jikanka ta wajen yarka mace salisan na uku ummu zauja uwar matarka wa ummu ummiha da mahaifiyar wato mahaifiyarta wa hakaza رابعا بنت الزوجة واتو ار ماتركا وهي الربيبة itace agola in dai har ka zauna da matan to ai ba za ka auriyarta ba khamisan wa yahrumu ala almar'a ya haramta ga mace zawju ummiha wato mijin uwarta wa zawju ibnatiha da mijin yarta wa ibnu zawjiha da ainihin dan wato zawjiha mijinta wa abu zaujiha da uban mijinta almuharramatu bi rada sai waɗanda suka haramta ta wajen shayarwa wannan ada ne yake ba cika yi yanzu ba al'ummu uwa wal uktu da yar uwa wa bintul ukti da diyar yar uwa wa bintul aki da diyar dan uwa wal amma da goggo wal khala da umma wal bintu da ya ta wajen shayarwa wa kulluhunna dukkansu ya harimna bin rada abada suna haramta da ainihin bin rada da shayarwa har abada eh ar-rida'i war rada'i at-tahrimu mu'akkatan matan da aka haramta su na wani lokaci su ba har abada bane al-jam'u bainal uktaini halawa tsakanin yan uwa guda biyu sawa'un kana ta minan nasab shin sun kasance ta wajen dangantaka ne aw minan rada ko daga wajen shayarwa uwansu ɗaya ubansu ɗaya ko ubansu ɗaya ko uwa ɗaya duk kuɗinka ba za ka hada su ba kuma duk gatanka in kana tare da ɗaya ba za ka kasance tare da ɗaya ba amma kana iya sake ɗaya in ka sallame ta sai ka auro ɗayan in sun baka eh sai na biyu aljam'u haɗawa bainal mar'ati wa ammatiha tsakanin mace da gwaggonta aw khalatiha ko ummanta aw bainal mar'ati wa uktiha ko tsakanin mace da ‘yar uwarta, au ma binti uktiha ko tare da ɗiyar ‘yar uwarta, au akiha ko ɗan uwanta, au ibniha ko ɗanta, au ibnatiha ko ɗiyarta, saboda gudun fitina. Na uku, almautar da tumin algair, wanda take idda daga wani hatta tankadiyar idda, har sai ta kammala idda. Matan da aka sake ta tana idda, bata kammala idda ba, in an yi aure ma haramun ne bai yi ba sai ta kammala idda saboda mai saboda zai iya mayar da ita to kuma ba zai iya mayar da ita ba idan saki uku ne a bari dole sai ta kammala idda ita ce ka'ida sai na hudu almutallaqatu salatan matan da aka sake ta sake uku hatta tan kai hazaujan gaira har sai ta auri wani mijin daban bi nikahin sahihin da aure ingantacce na biyar almuhrimatu bil hajji aw al umra wanda ta yi ihrami da aikin hajji ko umra haramun ne a aure ta hatta tahilla min ihramiha har sai ta yi tahalluli daga ihraminta sai ta sauke na shida almar'atul kafiratu matan da take kafira illa alkitabiyya banda ahlul kitabi hatta tuslima sai ta musulunta tana kafira haramun ne a aure ta amma in ta musulunta ya halatta sai na bakwai nikahu zani mace ta aure mazinaci wa zaniya ko shi ya aure mazinaciya haramun hatta ya tuba wannan haramun ne har sai sun tuba saboda haka in an samu wanda ta rika da kasuwanci ta yi suna sai kuma ta tuba da ta tuba ta ce ita a lambaran ba ta son kowa sai bala ali limamin kasuwan yaya za a baki eh doki kenan sai a daura musu aure ta zo ta zauna duk wanda ya ce wa malam ali ai ka aure kaza to sai a ji a yi hukuncin kazafi amma da irin matan da suke gama gallafiri din nan suka yi gallafiri suka zo suka tuba ustazai su aure su domin su rufa musu asiri eh tun da ai sun tuba taubatan nasuha to Allah ya taimake mu kun ga wannan magana ta karke saboda aya wazani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima zalika alal mu'mini amma in sun tuba yake al ankihatul fasida auren da suke gurbatantu a musulunci wanda musulunci bai yarda da su ba nikahu shiga auren shigari wa huwa an yuzawwija an yuzawwija ar-rajulu waliyatahu li akhir shine mutun ya aurar da waliyarsa li akhir ga wani ala an yuzawwijahu al-akhir mithla hadha abisa shi ma wancan ya aurar masa kwatankwacin wannan babu sadaki wa huwa nikahun fasidun shar'an bi hadha shar' wannan aure ɓatacce ne da wannan sharadi ina fata an gane eh ni ne zan zo ce to alhaji aminu ka bani auren yar uwanka bayan ka bani aure na aure ni ma zan baka yar uwata ka aura kar ka bada sadaki ni ma ba zan bada sadaki ba wannan shine ni kafin shiga bai halarta ba amma ba ni yarkan aura sadaki kaza kai ma sai ka zo ka ce in baka yata ka aure zai yiwu in baka yata ka aure bayan na aure yarka almuhim duk wanda zai kasance za a yi aure irin wannan in baka aure kai ma ka bani aure to a ba da mata sadakin su wa atun nisa a sadukatihinna nihla haka qur'ani ya ambata sai na biyu nikahul muhallil eh auren mai halattawa auren mai halattawa wa huwa an yatazawwaja almutallaqata thalathan shine mutun ya aure matan da aka sake ta sake uku li yuhillaha liman tallaqaha domin ya halatta ta ga wanda ya sake ta wan nikahu yaqtidu bi hadhihi niyya aure yana lalacewa da wannan niyya saboda me saboda ya koma temporary marriage ya koma auren wani lokaci auren nikahul mutuwa kuma wannan ya gwada yanzu kai ka auri mace da niyyar za ka sake ta ai kai wawa ne sai dai mutanen yanzu Allah dai kyauta eh annabi ya kira shi at-taisul musta'ar ya ce bunsurun aro a cikin hadisi sai na uku nikahul mut'a auren mut'a wa huwa al-mu'aqqatu ila ajal shi ne wanda aka iyakance masa ajali, bisa'a da awa ɗaya, au yaumin ko wuni ɗaya, au sanawa ko shekaru, faƙad harrama ku Rasulullah, sallallahu Alaihi wa sallam, annabi ya haramta, shi ne wanda suke shiya suke yi, haramun ne. Sai na gaba, al'abdu bi niyyati talaki, ƙulla aure da niyyar saki, mutum ya zo makaranta garin nan. sai ce to bari ya aure sai ya gama wa Aminu Salih College of Education in ya gama zai sake mata akwai masu yin haka wannan misali mafi sauki al-aqdu bi niyyati talaq saboda haka ko yar mai kudi ne ka gani bari ka aure ta idan kudin ya kare ko wata wanda take sakin wawa ya mutu ya bar mata dukiya bari ka aure ta in dukiyan ta kare zaka rabu da ita wannan aure bai yi ba al'aqdu bi niyyati talaq saboda kun san Allah shi ya san abin da ke cikin zuciyar dan adam yawa in ka boye Allah ya sani fa huwa fasidun bi ittifaqil fuqaha wannan aure bacece ne da ittifaqin malaman fiqh dai annan nikaha lil abadi domin kun ga aure na har abada ne illa idza taratahu al qadar sai dai idan kaddara ta sare shi shine iktarata sara da takwabi shine yake magana sai dai idan kaddara ta tsare ki alhuququz zawjiyya abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh